من الشر الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الأمس وني نشا ديدي غوات رمضان هجر ماكي صلى الله عليه وآله وسلم daga garin Makka zuwa birnin Madina shekara 1000 da shekara 445 muna fata ubangiji ta'ala ya datar da mu gashi da cikin kaddarawar Allah Allah ya ni'imtar da mu da samun dama don ci gaba da bibiyar karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka a irin wannan lokaci mai albarka muna fatan allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar abin da yake daidai ya kuma nesantar da mu kuskure idan mun yi muna roƙon allah ta'ala ya gafarta mana babu shakka jiya mun tsaya dai muna cikin wannan sura mai albarka sura sadar wanda idan ba manta ba mun tsaya ne a aya ta hamsin da hudu yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da biyar mun ji waɗannan jerin ayoyi na baya tun daga aya ta arba'in da tara zuwa wato wannan guri na hamsin da hudu ko da uku Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin mutane masu takawa wanda Allah ya ce suna da kyakkyawar makoma a wajensa sannan Allah ya bayyana mana fassarar kyakkyawar makoma tasu shine aljannar da Allah ya tara da musu a matsayin gidansu na zama na dindindin wanda za su tara kofofin a bude za su more da abubuwa na jin daɗi na kwantawa ko kishin gide da hutawa da ababen marmari na ci da na sha wanda suke masu yawa har a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wannan wani arziki ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya arzata su da shi wanda baya karewa Allah ya samu daga cikin masu samun kanmu a cikin wannan yanayi Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu cikin bayansu masu tsoronsa to bayan Allah maɗaukakin sarki ya ka halayen mutanen kirki to yanzu kuma sai a kawo wancan ɓangaren kuma halayen mutanen waɗanda suke tababbu masu hasara Allah ya saba ma daga cikinsu sai Allah ta haza wa inna lit-taghina haza wa inna lit-taghina la sharra ma'ab jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihad kamar yadda Allah ya faɗi sakamakon waɗanda suka ji tsoron Allah haka kuma ya faɗi sakamakon masu fita daga da'awa Allah masu sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce haza wannan kenan wa inna lit-tagina lalle ga masu dagawa ma'ana at-tagin sune al-kharijuna an ta'atillahi azza wa jal mutanen da suke fita daga yiwa Allah da al-makhalifun li rasulillah waɗanda suke sabawa manzannin Allah Allah ya ce su kuma la sharra ma'ab suna da mummunar makoma almuttaqina la husna ma'ab masu tsoron Allah suna da kyakkyawar makoma su kuma attaqina la sharra ma'ab masu yi wa Allah kaltse suna fita daga bin dokokin Allah Allah ya ce la sharra ma'ab suna da mummunar makoma Allah ya saba mu daga cikin su sai Allah ya fassara makomar ta su ba kamar yadda wancan husna ma'ab aka ce aljanna wannan kuma sharrul ma'ab sai aka ce jahannama wutar jahannama ita ce yaslaunaha za su shige ta ko za a shigar da su ita a ranar tashin alkiyama Allah ya ce idan ko mutum makomashi ta zamanto jahannama ne ai Allah ya ce fa bisal mihad wannan makoma ta yi muni Allah ya tsare mu sai Allah ya ce هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار Allah ya tsare mu su rayuwar yan wuta rayuwa ce ta ji mutu da kyamar juna da la'antar juna da gaba da juna bayan azabar da suke sha hallo zukatansu ba kyau kamar yadda zuciyar anan bata yi kyau ba a lahira kuma za ta kara muni sai Allah yake gaya mana yadda rayuwar tasu za ta kasance a cikin wutar jahannama Allah ta'ala bayan ya shigar da su wannan mummunan makoma mafi sharri sai ce haza fale zuquhu to wannan sai ku dandani azaba me za a dandana musu hamimun wa ghasaka hamimun wani ruwa ne wanda yake tafashashe yayi kunar da ta kai karshen kuna za a shayar da su gasa aka ce wani kuma nau'in ruwa ne mai tsananin bala'in sanyi domin azabar lahira nau'in iri-iri ce idan an wa mutum azaba da wannan nau'in kuma sai a mishi da kwanturkinta kishiyarta an musu azaba da ruwa mai tsananin kuna yanzu kuma sai a musu azaba da wani gasak shi kuma gasak aka ce wani abu ne wanda yake mai bala'in sanyi shi azaba ce amma ta sanyi kusan sanyi ma akwai azaba ko sanyi akwai azaba Allah ta'ala ya tsare mu an ba su wannan ruwa ta fashashen ruwa kuma sun sha shi mugun sha tunda Allah ya faɗa fa sharibu da shirbal him za su rika kwankwada shi yanda amala yake shan ruwa to haka wa gasak Allah madaukakin sarki zai shayar da su gasak hamim harin ladhi kad intaha harahu abu mai kuna wanda zafin shi ya kai karshen zafi amma gasak shine kishiyar zafi shine albarin alladhi la yatadu min shiddati barrihi almuallim ba mutum bai iya daurewa da sanyin wanda na saboda tsananin sanyin nashi wanda yake sanyi ne na azaba haka Allah bada sanyi zai ce ku dandana azaban sanyi ku dandana azaban zahi Allah ya tsare mu wa akharina da kuma wadansu nau'uka daban-daban min shakalihi waɗanda suke kwatankwacin irin wa'annan kin ga azabar sanyi ga azabar sanyi ga azabar za'i ga kuma wasu nau'ika na azaba su ma azuwa da kala biyu kenan kamar yadda sanyi kishiyar shi ne zafi to haka za a kawo ta azaba da ita ma wanda take da wata kishiyar kwantarkinta wanda Allah kaɗai ya san wata irin azaba ce to shine aka ce za a azabtar da su da nau'ikan azaba waɗanda suke masu kishiyantar juna duka Allah maɗaukakin sarki bai tsaya a nan ba sai ce haza faujin ana cikin wannan halin sai a gwada musu ga wata jama'a can kuma mai yawa ita ma an shigo da ita tare da su suna cikin wani azabar ga azabar wuta ga azabar tafashashen ruwa ga azabar kunar sanyi sai a ce musu haza faujin ku kalli wancan wata jama'a daban kuma wanda ita ba muku tahimin ma'akum za a zo a hada ta tare da ku suna cikin kumcin bala'i da azaba nau'i daban-daban sai a gwada musu ga waɗansu can an tattaro su an kuro su jama'a ce mai yawa sai a ce to ita ma za a haɗa ta tare da ku saboda ji mutu irin ɗan wuta sai la marhaban bihim a mu bin maraba da su ba ma maraba da su ba mu karɓe su ba kala kan wani sunan yesu suke da iko ba su suke da iko ba su suka sa kansu a nan gurin ba su suka sa kansu ba wancan su suka zo da kansu su ma kasu aka yi la marhaban bihim su ce wai ba sa maraba ba sa amsal wa'annan wanda za a kawo na baya su kada ka musu inda suke la haula wala quwwata illa billah wannan magana ta su bata da amfanin komi domin ba za ta hana Allah madaukakin sarki ya hada su tare da su ba Allah ya ce innahum salidar dukkan su gaba daya ma abota shigarwa ne a gidan wuta kenan Allah ta'ala zai ba su labari ya ce sashen su zuwa sashe gaba ɗayansu dai za a hada su a cikin wuta shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul araf yake cewa su yan wuta kullama dakalat ummatun la'anat ukhtaha kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار duk lokacin da waɗansu suka shigo suka tar da waɗansu a gabansu a wuta sai su ce Allah ku tsine muku albarka tsinanu su ma su ce kuma Allah tsine muku albarka haka rayuwar take shine Allah ta kullama da kalat ummatin duk lokacin da aka shigo da wata jama'a wanda take cikin sai ta rika tsinewa wanda ta zo tana lamar haban bikun ba ma maraba da ku Allah ku tsine muku albarka ana ta tsine juna yal'anu ba'dhum ba ala sashi na tsinewa sashi duk lokacin da ga wata tana shan azaba sai aka tattaro wata faujin wata jama'a ita ma aka kwada sai su rika tsinewa junansu suna cewa ba sa musu sanda da zuwa la marhaban bihim ba sa musu sanda zuwa duk gaba ɗaya kuma ciki za a sa su kalu sai su wayanda aka shigo da su daga baya sai ce bal antum la marhaban bikum ai ku ne ba ma maraba da ku ai dole sai mun shiga ku da kuke cewa ba za ku zauna tare da mu ba mu ne ba ma maraba da zaman ku a nan gurin ai wannan gurin dole gurin mu ne a tsakanin su ba domin antum qaddamtumuhu lana ai abin da yasa ma kuka riga mu shiga wuta ku ne kuka rigaye mu yin ayyukan da muka yi ku muka kwaikwaya abin da kuka yi ya kaku nan ku kuka rigaye mu mu ma sai muka yi kwaikwayo muka yi irin shi da haka antum la marhaban bikum kenan sai in dai ku ne ba ku da guri amma mu nan muna da reservation a gurin Allah ya kare mu Allah ya tsare mu su da sun tabbata da gurin su ne Allah ya ce fa bisal qarar tir yayi muni wannan gurin nasu wannan mazaunin nasu yayi muni inji Allah Allah saba ma daga cikin su qalu sai Allah yace qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhifan fin nar yanzu shikenan sai wancan bangaren su yi addu'a addu'a da ba ta da amfani za su yi wa ƴan uwansu wanda suke wuta wacan jama'a daban wata mummunan addu'a qalu za su yi rabbana ya ubangijinmu man kaddama lana haza duk wanda ya riga ya mai irin aikin da muka yi na kafirci inji su to ba duhun azaban ka kara mashi azaba dhi'fan linki akan linkin da muke ji kara musu azaba dhi'fan minan nar linkin ba linki na wuta a wani gurin ma
za su ce Allah zai ce musu ai dukkan ku linka yanzu addu'a ta ku takar mu amma li kullin da'if dukkan ku za a kara muku linkin balinki addu'a ta yi amfani ko bata yi ba walakin la ta ai dan ma ba sani bane da ma ba su yi addu'ar ba a wani lokacin ma za su rika cewa rabbana arina Allah ka nuna mana mi rabbana arina alladhaini adallana min aljinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min alasfal zaka ji suna ya rabbana ya ubangiji ka nuna mana wa'inda suka batar da mukin nan na cikin mutane da wanda suka taimaka muka samu bata na cikin aljanu nuna mu mana su ya Allah sai me za ku rusu an gwada muku su goyi na ja'alhu mata hata a kada mana dan mu mai da su karkashin kasa da mu kaji bakin ciki irin da dan wuta shi ba ba alheri a cikin maganar shi addu'a ce suka yi amma marar amfani bata amfane su bata amfani wa'inda suke ba ba wai a nuna musu wa'inda suke ɓadda su a nan duniya na cikin aljannu da na cikin mutane me za su yi su na ja'alu mata ta aga damuna don mu sanya su karkashin ƙasa da mu liyakuna min al'asfali da don su zamanto su ne suke ƙasa la haula wala quwwata illa billah shi yasa Allah ya tsare mu da irin wannan mugun adal haka za su ce Allah ka nuna mana waɗanda suke sun gabace mu da aikin kafirci don ya zama tun musa su karkashin ƙasa ya Allah wayanda suka riga mu wannan aikin fazidhum azaban kara musu wata irin azaba zifan linkin balinki ta wuta akan wanda muke ji Allah zai ce a dukkan ku linka muku za a yi dan ma ba ku sani mai da ku yi addu'a ba yanzu wannan an gama sai akwai wasu manya-manyan kafirai kasan shi duk batacce yana ganin mutumin da yake kai shiriwa shine batacce wasu malamai suka ce wannan ayar da zamu karanta ta sauka ne akan Abu Jahil Abu Jahil da anta Abu Jahil an san wani ne ko bugun mutum ne wanda yayi ta'addanci a cikin musulunci to yake zana waɗansu daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ganin wasu kaskantattu ne kuma su ne batattu ranar lahira ma tun da su an yi su talakawa hallo ranar lahira ma talakawa ne wuta za su kuma yake zana su daga cikin sabon manzan Allah sallasa kun mutanen kirki irin su bilal irin su ammar bin yasir irin su suhaib da sauransu to shi ne Allah ya ce ranar tashin alkiyama ire-iren su nan kafiran da suke ganin waɗansu mutanen kirki a matsayin su ne harakakku su su ne mutanen kirki za su yi irin wanda magana wa ƙalu malana wa ƙalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashra lokacin da azaba ta kai musu azaba wa ƙalu su ce ya rabbi malana la nara rijalan me yasa ba ma ga sauran mutane su wani su wani su wani wanda a duniya kunna na'udduhum min al-ashra muna daukar su a matsayin mutanen banza ya aka yi bi maganin su a cikin wuta yanzu yanzu wasu ne suke tambaya malana lanana rujalan mai yasa ba ma ga waɗansu mutanen da mu a can duniya kunna da udduhum min al-asharat muna daukar su a matsayin mutanen banza me yasa yau ba ma ga su a cikin wata tare da mu in ji su ha أتخذناهم سخريا أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار دامن da muke daukar su a mutanen banza a duniya أتخذناهم سخريا mu ne muke musu izgili a ce su ne mutanen kwarai am zagat anhumul absaru koko suna wutar idanunmu ne bai iya kai gare su inda suke suna kasa sosai duk waɗannan maganganu ne na 'yan wuta Allah ya sa ba mu daga cikin su shikenan sai Allah ya ce inna zalika inna zalika la haqqun takhasumu ahlin nar Allah ya ce inna zalika kun ga wannan labarin da kuke ji na tsinuwar juna da la'antar juna da maganganu marasa amfani lahakun tabbas ne in ji Allah ta khasimu ahalin nar za ka ji ‘yan wuta suna jayayyar juna suna tsinewa juna suna la'antar juna suna maganganu mara amfani a junansu suna ya Allah a nuna mana manyanmu ba musa su ƙarƙashinmu su zamanto su ne suka fi ƙonuwa Allah kawa wa'yancan linkin balinki na azaba mana saboda su suka riga mu da aikin sabo Allah ce duka ne za a kara muku don ba ku sani ba ne ma da ba ku yi addu'ar ba ina mutane da muke ganin suwa da suwa na matsayin mutanen banza ya ake bin magana tare da mu a wuta to daman a duniya da muke ɗaukar su mutanen banza mu ne muke musu izgili ko kuma idan mu ne ya kasa kaiwa inda ciki suna nesa kwarai a cikin wutar Allah ce inna zalika kaga irin waɗannan maganganun lahaqun wallahi tabbas ne takhasimu ahlin nari yan wuta za su yi tijayayya da juna da irin waɗannan kalmomin Allah ya kare mu daga shiga wuta sai Allah ya ce qul inna ma ana munzirun وما من إله إلا الله الواحد القهار musan alahira ai akwai tattaunawa a guri da yawa ko akwai tattaunawa da za a tsakanin yan tozalla a rafi da yan aljanna akwai tattaunawa tsakanin yan tozalla a rafi da yan wuta akwai tattaunawa za a tsakanin yan wuta kuma da yan aljanna mutum yana zaune kawai yana hira da yan uwanshi yan aljanna sai ce kaga a duniya na zuna da wani abokina na zuna da wata kawata wanda mashirka ce ba ta yarda da Allah ba aljanna take ba tana gaya wa abokan da yan aljanna ta ce ku za ku tashi mu leko ta
fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim sai su ce eh ku muna so mu ganta kawai Allah madaukakin sarki ce fattala sai a juyo musu wutar su duka sai su ganta ga tarfi sawa'il jahim a tsakiyar wutar jahannama inni kana li karim ina da aboki a duniya wai da nake imani da Allah imanin gaskiya har tambaya ta ki a innaka la min musadd wai kai ka gaskanta Allah gaskiya ne ce ko kuna so mu leƙa mu ganshi ce eh muna so to faddala fara'ahu fi sawa'il jahim suna leƙa sai su ga wancan abokin ku gashi na tsakar wutar jahannama ce tallahi in kitta la tardin tab wallahi sauran kiris ni ma da kin kai ni walau la ni'mat rabbi in ba dan ni'imar da Allah ya mini ba na tsaya akan imani na na gaskiya la kuntu min mudhalin da na zama tare da ke a cikin jahannama kaga wannan ai tattaunawa ce ko akwai kuma yadda za a yi magana tsakanin yan tozon larafi da ‘yan wuta akwai yadda za a yi magana tsakanin ‘yan wuta da ‘yan tozon larafi ‘yan aljanna da ‘yan tozon larafi ‘yan wuta da ‘yan aljanna ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا lokacin da ‘yan aljanna suka sha ni'ima suka more sai a ba su wani telefon direct wata portable ce wanda take automatical a juyo musu yan wuta kuma su ga su gasu na cikin bala'i su yan aljanna suna cikin morewa wana da ashabul ashabul jannati ashabun nari sai su yan aljanna sai su ce ya ku yan wuta ya ku suwa da suwa da kuke cikin kuma wallahi ka san masu kiran naka ka san su mutane ne wanda ka zauna da su a duniya suka ba Allah kai ka kai ka bashe dan kuma zaka ji sun kira ka kuma dole ka amsa kana cikin wuta ya ashabun nar ya ku yan wuta an kaduwa jadana ma wa adana rabbuna haka mu dai gashi alƙawarin da Allah ya mana na aljanna mun samu gaskiya ne inda yan aljanna fa Allah samu na daga cikin su fa hal muna tambayar ku kuma su wani su wani da kuke cikin wuta wajattun ma wa adana rabbukum haka kuma kun tarda alƙawarin da Allah ya muku na azaba ta jahannama gaskiya ce
قالوا نعم sai su ce wallahi tabbas eh na'am ayan san na'am ko qalu na'am sai su ce na'am azabar Allah ga ta suna cikin ta ba shikenan sai Allah ya ce a wannan lokacin me zai faru فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكافرين fa azana ma'azinin bainahum lokacin sai a ce wani mala'ika ya tashi yayi shela ai kun san shela ko wani mai alo alo za a sa a tsakanin wuta da aljanna kalmomin guda biyu kai- kawai za su yi ya ku yan wuta mu mun samu alƙawarin da Allah ya mana na aljanna gaskiya ne fa hal wajatum ma wa'ada rabbukum haka kuma kun tarda alƙawarin na azabar Allah gaskiya ne qalu na'am su ce eh su ma sun tarda gaskiya ne sai Allah ce to shikenan yanzu ku tsaya haka yayi fa azana mu'azzinun bainahum sai a sa wani mai shela a tsakanin su wani ne zai tashi mala'ika ne wanda shi in yayi magana sai yan wuta sun ji sai yan aljanna sun ji me zai ce Allah adatallahi ala zalimin ku saurara jama'a yau dai tsinuwar Allah ta tabbata akan azalimai akan yan wuta kenan Allah ya tsine ma yan wuta Allah saba ma daga cikin su sai me yace gaba kuma ونادى
to Allah rama kai ka kuma ka tsaya kamar cikin gaba ألا وأن- اللعنة الله على الظالمين Mhm. ai ba za ta kawo wala sai ka kawo
الذين اتخذوا دينهم آه، بشير.
ni za ce ba na ta ka ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا Mhm.
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا Mhm.
قالوا نعم Mhm.
فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين Mhm.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا Mm.
وهم بالآخرة كافرون Allah saka ba da aljanna Allah rama ta gara da aka kyale ka Mm. wani dan malami ne ya ƙi karatu akai akai ya zama rago da wutsa ya kare dan malam to wani yana da tsangaya ta irin ta karatun nan wanda ake daura mutane sai malam ya dauki dan shi ya je ya ce ala ga ta malam wannan dara ne na ciki ne ya ce masha Allah ce na na ya ƙi karatu ai yanzu zai yi karatu ta haba muka muka sa ɗayan wasu ma suka yi balle namu je ka kai malaka suna san da za yanzu kawai shi kenan baka zo da kile ba yanzu abin da ke faruwa sai malam ya sa aka yi wani ɗaki mai duhu sai aka sa shi a ciki aka ce to in ka kawo ta daga nan gudun sai ka hada ce alkur'ani ake maika mashi abincin shi a cikin ɗakin yau a zo a ɗora mashi aya ɗaya ya bari ta kubce da bari ta a ɗora mai ɗaya har ta kai yana ce a rika ɗora abin biyar saboda an ce ba zai huta ba sai ya hada shi ba bar shi ya fita daga wannan ɗakin ba kashi ma sai dai a mai kamai fo kawai yayi da fitsarin shi yadda ya hadace alkur'ani shi yasa da ya fito in ya gama da ka yace ka hadace alkur'ani in kice a sai ce kyale ka kai eh kyale ka kai eh wanda ya kai gaskiya ne wala wai kai ka hadace alkur'ani in kice a sai ce kyale ka kai eh shi da ba kyale shi ba kaga ai ya ga yadda labari yake ko to shi yasa ba da kyale ka kai ba sai da kawo da kanka shi yasa Allah ya ce wa'inda za a yi wa wannan magana a cikin wuta a tsine musu dinnan su ne alladhina yasudduna an sabilillah waɗanda suke kokarin taushe addinin Allah kai ya ci gaba wai buguna ha'i wajen suna so hanyar Allah kullun a karkace Allah ya ce wannan a ranar tashin alkiyama sun tabe sun yi asara sun tabe sun yi asara kuma akwai wanda Allah ya ce su ‘yan tozon la'arafin ne da kansu za su yi magana su yi wa ‘yan aljanna magana su yi ma ‘yan wuta magana a ina ne azarama ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم to Allah ya ce wadata ashabul araf su ‘yan tozon la'arafi su ma za su yi kira su ma an zo bakin su magana za su yi kuma rijalan waɗansu mutane ne kuma yarifunahum bisibahum ana gane su da alamominsu kuma suna gane yan wuta suna gane yan aljanna idan suka kalli bangaren dama sai su ga aljanna ga tanan da ni'ima suna kan Allah ne Allah ka samu cikin wannan gurin lam yadkulwa ba su shiga ba amma hum yadma'una suna dai kwadayin za a sa su a ciki malamai suka ce sune wanda an an aula zunubin daidai da lada kalkal an san kalkal ko ba wanda ya rinjaye wani suna bayan kanta su ba a aljanna ba su ba a wuta ba idan aljanna ta bugo ni'ima sai su ji kamshi da daɗi da sanyi wuta ma ta ɗan bugo kuma suna ɗan jin kuna kaɗan aka ce amma ba su shiga aljanna ba lam yi dukuru wa wahun yadda ma'una ba su shiga ta ba amma suna tsammani ba suna kwaɗayin shiga to shi ya rufuna kullum bi simahun suna gane kowa da alamar shi za su kirawa da farko قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ذات كلي أن وتسجك يا أصحاب النار gaskiya magana aku jaboku abinda kuka tara bai muku amfani ba da tarin dukiyarku da tarin kayan ɗakinku da tarin iliminku da tun da dai bai hana ku shiga wata ba da yawan dangi da yawan fami da yawan taro da yawan sabga da yawan kwayandi da yawan a taro a yi waye kai bai muku amfani ba wallahi tun daga kuri a wuta duk taron da kuka yi a duniya bai muku amfani ba ka san musamman ku mata akwai taro ko ana bikin gidan wance taro ran uku ko akwai shan yaji ko ko an wasa ya zo ana yi kowace ta dafa a zo taro ranar kaman gobe suna akwai tuya ko shi ma taro ran sunan taro an arme ne taro in sarakar uku ce taro bakwai taro ranar arba'in taro komi dai a yi ta shi yasa ce suka ce magana aku zabo a ce taron ku duk taron banza da hukaita a shi bai da amfani don da bai kai ku ba aljanna in da mai zuwa taron sarkar uku da bakwai wanda ma aljanna za a bada wanda ma kula da taro taro a gurin mata wani abu ne kamar wajibi kullum da aje taro ne a taro kuma bai da amfani ya kamata taro ya zama to mai amfani ashe ku taron ku bai muku amfani ba wa ma kuntum takabirun tunda kun kasance masu girman kai bu kuwa Allah da abu gashi kuna cikin wuta kuma haka za su leƙa su wa'yan aljanna wata kalma da ba mi za su wa'yan aljanna هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Allah ran masu kage ala kwatkin naka dole ake arka suka masu jarin yanzu kayan magana da 'yan wuta baka ɗauko magana 'yan aljanna ba sai ka rufe su kuna 'yan aljanna za ka fara to aiki sabo ya wata reni ne aiki ko mata su tuna maka na akwai alaramobi a cikin siratin ali baka kama mishi ba kai ma ba shi ba ne wannan ya kasu yanzu magana muke a kayan tozon larafi ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم مهم.
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم Qur'ani kenan wannan ka تستكبرون kada da mazaran ma أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة مهم.
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون مهم.
ونادى أصحاب النار أصحاب
Allahu akbar ai dan kan lura Allah ramma su yan aljanna darat aka kira su amma su yan wuta ai su yan tozan laraban ba su kira su ba sai da aka juya musu fuskar su da kari wai za su rufat absaruhum ne talqa ashabun nar وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار Mhm.
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم kenan daga nan zaka الظالمين san ka bar darasin a baya sai da aka yi magana da yan aljanna suka yi magana da yan aljanna suka ce ku kun ji daɗin ku wallahi Allah ya taimake ku kuna cikin hutawar ku to a lokacin ba sa iyawa su kalli wani inda wuta sai da aka juya huskar sun Allah ta waye za su rufa absaru tilka ashabun nar a yayin da aka juya huskar su da karfi suka hangi yan wuta kuma ba sa ma san kallon inda yan wuta sai an juya huskar su a lokacin da ta ko suka fara magana su Allah rama na biyo ka bashi sai dai a gaba insha Allah alayi halin dai mu sani akwai tattaunawa tsakanin yan tozon larafi da yan aljanna akwai tattaunawa tsakanin yan tozon larafi da yan wuta akwai tattaunawa tsakanin yan wuta da yan aljanna su kuma yan wuta daman ko lokaci akwai tattaunawa tsakanin su ta tsinuwa da al'antar juna wannan ita ce lahira kuma wallahi idan mutum ya suke kana jin labari ne ko yanzu nan za ka ga ka a can kawai a tsaye wallahi kamar kimta ido ne za ka shawa ka ji baka nan in ka riga kamar wannan duniya ba shi ke nan ba aka kama hanya ko wanda ya je barzaku ai ya je lahira mu a hausa ma in mutum mutum ya ce ina wa da sai a ce ai yana lahira a ita kuma lahira gaba ɗaya ne za a je ba wanda zai riga wani wallahi tare za mu je da kowa da kowa tare za a je wanda suka riga suka tafi ba su yi gauga bu mu yi jinkiri ba tare za a je lahira tare ake zuwa shi dan adam dama yana rayuwa ne marhala marhala akwai rayuwa da muke cikin alimin zara ba a yi mu ba uwayen namu ba ba a mahaye su ba muna nan Allah ya san inda muke akwai rayuwa wanda muka yi ta a cikin ma'aihiya aka hada wato halittarmu muna ɗigon mani a kwana arba'in kwana tamanin wani jiri a dunkule kwana ɗari da ashirin mun zamanto da tsoka aka kawo aka lullube da fata da ɓargon aka busa mana rai sai muke rayuwa a cikin mahaifiyarmu in ta ɗan sha mu sha in ta ɗan ci mu ci muna ɗan harbe harbe muna ɗan wasanni ko in ta yi karatun alkur'ani mu kwaikwaye ta in ta yi waƙa mu kwaikwaya eh mana in ta je gurin rawa ta yi rawa mu ma mu yi rawa a ciki haka muka rayu wanda marhala ce ta farko ta dan adam daga nan kuma sai muka zo marhala ta biyu muka zo nan duniya mai wahala eh kaga kawai wani lokacin yaro kawai yayi ta kuka kawai ku rasa me ya dame shi kawai kuka zai rika saboda bala'in duniya ku rasa menene yake so ko menene bai so kuka kawai saboda wahalar duniya a zo a shiga wahalhalu kala daban-daban a koyi zama ana haduwa a koyi tafiya ana haduwa rerayen ma koye shi ita da duniya kawai wahala ce duka wannan wata marhala ce ila ka mutu kana yaro ila ka mutu kana saurayi ila ki mutu kina budurwa ila ki mutu kina dattijuwa haka dai wata marhala ce ta biyu a zo a yi wannan rayuwar ta duniya sai ta ma ta ƙare ran nan in ta ƙare ba mai jinkirta baka kyauta wani ido wallahi za ka ji ka a motar liman sai makara dole sai an ɗauke ka a makararar nan ka ƙare marhala ta har- ta farko ka yi ta biyu yanzu ana ta rawa ta duniyar wannan ta uku ce ita ma sai ta ƙare a ɗauke ka a makara a kai ka cikin kabari ta wanda ya ce marhala ta hudu da ɗan adam zai samu kai shi hayatul barzakiyya kenan rayuwar barzaku ko a ruwa kika fada kifi ya cinye ki sai kin yi ta ko wuta ta kone ki gaba ɗaya kurmus sai kin yi ta ko a sama tsuntsaye suka cinye naman ki wallahi sai kin yi rayuwar kabari yadda za a wa kowa tambaya an sa shi kabari haka wanda ya mulsi a cikin ruwa sai a mai waɗannan tambayoyin haka wanda wuta ta cinye shi kurmus sai a mai waɗannan tambayoyin ai shi yasa wani da ya san ya ɓaro ta bai bi Allah ba sai mutuwa ta zo mai gag sai ya gane girman Allah kuma yayi nadama yayi imani yanzu me ke faruwa sai ya tattara ƴaƴan shi ya ce diyana wallahi na gano abin da ba ku gani ba suka ce ba me ka gani ya ce ka mun riga mun bata lokacin mu a banza akwai ubangijin da ya kamata mu bauta mu ba mu yi komi ba amma na riga na imani da shi na da shi amma wallahi tsoron gamuwa nake da shi baba ya za ya ce a'a wannan ciwon da nake ba zan tashi ba abinda nake so da ku idan kun ga na mutu kar ku binne ni saboda in kuka binne ni muka game da shi akwai matsala ya za a da kai baba ya ce ku nemi wuta ku ku hada itace mai yawa ku ɗauke ni ku saka ni a cikin in kone kurmus ya ce ɗan sai ku mai da toka ta ƙauye in ta yi sanyi sai ku kwashe ta sai ku je teku sai ku mulmusa ta sai ku watsa ta a roba guri guda ba kar ta gamu kaga in haka dai ba za game da shi ba wai ba tsoron Allah ne yasa yayi wannan dabaran tsoron Allah ne Allah dai ya nuna masa shi gwani ne yana mutuwa kwa suka cika wasiyar shi har yanzu akwai ai wanda addinin su in ka mutu kone kaza yi a watsa tokar har yanzu akwai masu wannan dari ka tashi to shi amma tsoron Allah ne yasa shaka to yanzu da aka kone shin aka ɗauki tokar aka je aka watsa ta a cikin ruwa ana watsa ta cikin ruwa Allah sai ya tattara shi ya tada shi kuma ya zama da shi kuma Allah ya tambaye shi ina dabara ina wata wannan dai da kace ayi ma an yi ma kuma gashi nan na hada ka na tada ka to yanzu sai wace yanzu kai me yasa ma kai haka me yasa kace ai haka yace yawa Allah ai daɗi na da kai kana son hujja wallahi tsoronka ne kawai yasa na ce ai mun haka Allah ce to tunda ku jin tsoro na ne yasa aka toje kana gafarta maka eh duk abin da kai da ka ji tsoron Allah to Allah ta'ala shi zai yahi maka Allah ka yahi mana Allah ka yahi mana jin tsoron Allah ne yasa shi wannan shi yasa duk irin laifin da kake a rayuwa wallahi kake da ka mutu baka tuba ba in dai aka waye gari ranka bai zo dafara ba in dai kace Allah na tuba wallahi shi kuma Allah ya yafe ma kuma tarin zunubin da ka tara madadin ka girbe shi Allah ya ce yubaddilillahu sayyi'atihim hasana zunubin ma sai mai da shi zama lada kuma Allah gori Allah yana son bawan shi ya Allah ka samu dace Allah ka kai mu aljanna mu huta yanzu gashi Allah madaukakin sarki yana bamu labarin halayen da 'yan wuta suke ciki kuma kamar yanzu ne hakan kuma sai ya tabbata shi yasa Allah ya ce qul inna ma ana munzur ka gaya wa mutane ni ba kowa bane illa mai galgadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai galgadi ne wa ma min ilahi illa Allah ba wanda ya cancanta a bashi wata siffa ta ibada wani nau'in bauta sai Allah shi kadai da abin da yake siffa ta Allah karka bai wani Allah shi ne mai rayawa, Allah shi ne mai kashewa, Allah shi ne mai badawa, Allah shi ne mai hanawa, Allah shi ne mai arzatawa, duk irin waɗannan abin kika ɗauka ka mai gama wani. In ka samu shi ne ya baka, in ka rasa kuma shi ne bai yadda ka samu ba. Idan ba ka da lahiya shi kaɗai ke ba da lahiya, duk duniya ba mai ba da lahiya sai Allah. Wallahi duk ciwon da yake ciwo, duk yadda aka samu ƙwararren likita kawai bakin shi in ya zo ya kalle ka sai ce kaza ne. Ko? in ya yi sa'a ya gano sai ya ce to magani kaza za a sha sai an sha maganin in Allah ya so ka warke in mai so baka warke ba kai Allah ya ga dama kana jin ciwon likita zai ce a je a auna ka a yi radio a yi consultation na jini a zo a yi echo a zo a yi waye su mashi ma iskanar gaba ɗaya kawai sai duk waɗanda na'urar sai su ba da kawai lahiyar kalau ne ga lahiyar kalau kuma ka shi kai kuma kana jin ciwo a jikinka saboda Allah bai ga dama a gano ba akwai wannan ko ba wannan akwai mana ko a gano ciwon a yi ta maganin kuma a ƙiwarkiya na ba ku kisa wani bawan Allah ba shi da lahiya aka yi ta magani aka yi ta magani kawai ciwo karuwa ki duke shi ta kare waɗanda suke jinyar ma duke su ta kare sun gaji sai suka ce kai wallahi wannan hakaran mu zai kuma shi bai yi ba kawai abin da ya kamata mu je mu yi yarjejeniya mu kira doctor a diba wata allura a mashi ya mutu mu huta in ba haka ba duka za a samu faduwar guzuma shi kwance mu kwance kowa yarda da haka nan aka zo aka rubuta takarda sun yarda a yi mashi allurar da zai mutu sun yarda aka sa hannu aka allurar da in an wa mutum bai rawa mutuwa yake aka mashi kawai ana mashi allura sai tashi ya zanna yace alhamdulillah yace ku kun san akwai wani allura ko kyale nake shan wuya ya warke ya warke saboda Allah maɗaukakin sarki shi ne ke ba da lahiya kuma shi ke kashewa ba wanda ya sai kashe sai in Allah ya ga dama to wannan ya kamata mu san akan haka nan wa ma min ilahi illallah ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya sai Allah kuma shine alwahid alqahar wanda yake makadaici wanda kuma mai rinjaye akan al'amuransa gaba daya ba rinjaye da Allah Allah shike da rinjaye akan komai sai Allah ta'ala yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al azizul ghaffar ubangiji ta'ala ce rabbus samawati shine ubangijin samai sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai ba wanda ya halicce su yake kula da su sai shi ubangijin da ya halicci kayan shi shine rabbus samawati mai renan samai wal ardi kuma kasai har kasa ta bakwai wama bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa dukkan su na Allah ne Allah shi ke kulawa da su shi yake ba kowa shi yake hana kowa shi ne al'aziz wanda yake mabuwayi wanda yake gagarabaro Allah buwaye Allah shi ne wanda yake mabuwayi algafaru ko sannan wanda yake mai yawan gafara ga wanda suka tuba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce qul huwa naba'un 'azim Allah ce kuka gaya musu wannan da kuke ji labarin yan wuta labarin yan aljanna labarin kadaitakar Allah madaukakin sarki huwa naba'ul azim wannan shine labari mai girma yani waɗansu malamai suka ce Allah yana nufin qul huwa naba'ul azim kace musu wannan shine labari mai girma yani alqur'ani alqur'ani shine babban labari in kuna neman labari to ka zo alqur'ani ya baka labarin lahira ya baka labarin duniya yi maka labarin kafin ayyuka yi maka labarin anyika yi labarin karshen ka ga inda za ka kasance da haka alkur'ani shi ne na ba'ul azim labari wanda yake mai girma sai Allah ya ce antum anhu mu'ridun amma sai Allah ya ce antum ya ku wayanda kuke kafirai amma ko kasance arhu dangane da alkur'anin mu'ridun kuna kau da kai ana muku wazi da shi a muku wazi da dare a yi muku da rana a yi muku da sahe a yi muku a talbijin a yi muku a gidan rediyo a yi muku akan mumbari amma antum anhu mu'ridun sai gashi kuna kau da kai daga alkur'anin bukwa yadda sai Allah ya ce ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun yanzu Allah madaukakin sarki yake ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam yana kubutar da kansa ga mushrikai yace ma kana li min ilmin ni ba ni da wani sani ko ilimi bil mala'il a'la akan wato wannan manyan sama suwaye manyan sama mala'iku iz yaktasimuna a lokacin da suka yi jayayya da ubangijin da ya halicce su kun san an samu wata jayayya tsakanin Allah da mala'iku ko ko kuma ce almalul ala su ne mala'iku idh yaktasun lokacin da suka yi jayayya da ubangijin su ko ba su yi ba
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Allah ya tara mala'ul ala su ne mala'iku shi Allah da kanshi ba ya tara mala'iku gaba daya yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifa ina so in sanya waɗansu halittu wanda suke khalifa na ne a bankasa abinda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mala'iku kenan labari yake ba su ba shawarar sai nema ba inni ja'ilin fil'ad ne khalifa ya so kuma suke guna guni to kadi shi Allah zai halittu wasu banda mun zo mu ishe shi ba
قالوا أتجعل من يفسد فيها أتجعل ويس- فيها من يفسد فيها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء مهم.
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مم.
قال إني أعلم ما لا تعلمون yanzu saman nan tawa ne ce ta Allah ce kuma kasan ma ta Allah ce yace zai halitta ya ajiye a bangasa to ina ruwan su amma Allah ya kaddara sai sun yi jayayya ne suka ce atuja alufiya ya ubangijinmu ya zaka zo ka sanya akan ita wannan kasal man yafsudu fiha wanda za su yi banna akan ta kamar sun san za mu yi bannar ko waya su kuddima za su yi ta kashe-kashen juna suna zubar da jini a tsakaninsu ya za ka yi haka ya Allah kaga jayayya ce ko ba jayayya ba ce kamar mutum ne fa kawai da gidan shi ya zo rika baka labari to wannan gidan zan kawo ne in ajiye ɗaya kuma karka cewa ya za a yi haka kuma a zo a kawo zai bata gida to ba gidan shi ba ne gidan shi ne an shirya ajiye wanda ya gida ma ko to saboda Allah ya kaddara sai sun yi wannan jayayyar kuma ya gwada musu ƙarshen jayayyar suka ce a ta ja'alu fiya man yabsu difiya zaka aje a dauran kasa wanda za su yi barna a kanta wa yasbiku dima'a su yi ta zubar da jini a ban kasa a yi ta kashe kashe wancan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wancan kasa ta kai farmaki wancan yanzu ka diba yanda ake zubar da jinin bayan Allah a cikin Falastinu an kashe mutum dubu talatin ko dubu talatin da wani abu kan mata da ƙananan yara mutum dubu so talatin da wani abu an kashe an jikata waɗanda suke cikin rauni wajen mutum dubu saba'in da wani abu ba magani ba ruwan sha ba abinci ba wutar lantarki haka suke rayuwa mutum gashi jikin shi da rauni ba mai bashi magani ba abincin da zai ci haka yau yan uwan musulmi suke rayuwa a Palestine ana zubar da jininsu sai an dauki ka an kai ku likita a zo a saka muku bam a likitan ya kone ku sai kun ji ciwo an kai ku likita yahuda su zo su rika kallon ku akan gado in sun ga wanda bai musu musu harbi yau haka ake kuma an kyale su kai ka san mala'iku kamar sun gano za a zubar da jinin bayan Allah a ban kasa ya za ka sanya a ban kasa masu barna wasfiku dima'a suna zubar da jini wala nusabbi bihamdika wa nuqaddisu lak mu kun ba mu da aiki illa muna subhanallah walhamdulillah muna tasbihi muna gode maka muna tsarkake ka muna subhanallah qala sai Allah ce ni alau ma la ta'lamun ni ho na san abin da bako sani ba shi yasa nace zan yi kuma Allah ya gwada masa dalili saboda shi dan adam yana da ilimin da su ba su da shi aka halitta annabi adam aka aka aje shi aka tattaro su aka busa mace rai ya tashi ya zauna a lokacin Allah maɗaukin sarki sai ya jarraba su ya tattara abubuwa na duniya gaba ɗaya ya ce to ku da kuke takar da halitta ɗan adam ku ba mu labarin sunayen waɗannan abubuwa suka ce to Allah bai muka sani la ilma illa ma alamtana ba mu da wani ilimi sai abin da ka koya mana Allah ya ce annabi Adam kai kuma ba su labari abin da sai kasa wani annabi Adam sai ya ci gaba da ba su labari qala anbihum bi asma'ihim Allah ya ce ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa sai ya ce musu wannan fitila ce in su da yawa ne fitilu ne wannan fanka ce in sun yawa a ce mai fankoki wannan shimfiɗa ce in sun yawa a ce shimfiɗu ko wannan makirfa ne in sun yawa a ce mai ya gaya musu abu ɗaya ya gaya musu jami'i wannan takalmi ne indiya wani a ce takalma wannan hijabi ne indiya ne a ce hijabai ya yi ta gaya musu su busan ɗaya baballe a ce ga yadda diyawa suke suka yi mamaki lokacin da ya ba su labari da sunayen abubuwan da ba sani ba sai Allah ya ce musu mi falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal a lokacin da ya ba su labarin sunayen abin da ba sani ba sai ya ce Allah ya ce ban gaya muku ba ni na san abin da baku sani ba cikin sammai da kasai ni na san abin da baku sani ba abin da nake so mu gane shine wannan jayayyar da aka yi ita ce a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su yahudawa labarin ma kana li min ilmin bil mala'il ala aini ban san abin da ya faru tsakanin mala'iku da ubangiji ba na ja'in ja da alqurai da aka yi da jarrabawa da aka yi idan ya kita sun lokacin da suke jayayya da Allah ayyukan su ni ban sani ba in ba dan amuna wahayi ba ko ba ku fahimci magana ba wancan labarin da muka kawo shine abin da ya faru bil mala'il ala tare da ubangijinsu manzo Allah yake cewa to in da alqur'ani ba wahayi bane da Allah ya zan yi ba ku wancan labarin ai ni ban san ma an yi ba in yuha ilayya illa kawai Allah ne ya mini wahayi ya gaya mini kuma ni ma nake faɗa illa annama ana sai dai kawai ni ban kasance kowa ba illa nazirin mai gargadi mubinin kuma gargadi a bayyana sai Allah ta'ala ya ce in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين yanzu shikenan Allah ya ce idza qala rabbuka kutuna lokacin da Allah ya gaya mala'iku idza qala rabbuka lil mala'ikati lokacin da Allah ya gaya mala'iku yace musu inni khaliqun basharan ni zan halicci mutum amma za mu halicce shi ne min dinin dalaka Allah ya gaya musu zai halicci dan adam ko zai halicci adam kin da kanshi amma dalaka zai yi shi kaga duk yanda kike turo ko asalin ki laka ne asali na laka ne kowa laka ne kowa daga annabi adam aka same shi annabi adam asalin halittar shi min dini ne irin lakar da ake tukunya da randa irce din bakin asalin mutum kenan duk mukamin shi dai asalin shi haka ne yace fa izasta waituhu idan na gama halittar shi adam din wa nafaqatu fihi min ruhi na busa mishi rai to abinda nake so da ku mala'iku faqaulahu sajidin ku faɗi ku gaida shi ku yi sujada irin ta gaisuwa ba sujada irin ta ibada ba Allah ya hada a yi sujada a wa wani bauta amma a lokacin an hadatta musu su faɗi su yi sujada irin ta girmamawa su yi fareti su girmama shi kuma haka Allah ya halitta annabi Adam da laka ya bulbula shi ya zo ya aje shi mala'iku suka zo so gashi nan kun ba rai an ce anan da iblis ya zo ya dan diba shi ya dan banka shi daga gaba da baya ya ce kai shi dai a jikin nashi wannan abin da ya runguma ya ce wannan abin akwai matsala sai ya janyo hannun shi an ce wai yatsa ce ya cika ya janyo shi da aka samu cibiya ya sa da an ahi mutum sai an yanke ta akwai matsala ko babu ai shi ne matsalar duniya ciki ba yi ne matsalar duniya duk buge-bugen da ake so ake sai ya cika nan ne ake samun halata haram ya za ka busa masa rai daga jikin shi sai aka tsaga aka ciro da ƙashin hakarkarin shi a ƙashin hakarkarin nashi shi kuma sai aka yi halittar na na hawa'u da shi maimakon a yi hawa'un daban adam daban sai da aka yi adam kim aka mashi ofirasiyon aka ɗauko ɗan ƙashin hakarkarin annabi adam sai aka haɗa halittar hawa'u da shi shi yasa aka ce duk mace da mijin da zai aure ta to an ɗauki wani ɓangare na ƙashin shi ne an halitta da shi din da za a yi sai an yi auren ko da za a rabu aure kaddara ne saboda Allah ya riga ya hada kamar yadda hada annabi Adam da Hawwa yanzu shi ke daga annabi Adam nan Allah madaukakin sarki ya mulmula shi da laka wala baka tufi min ruhi ya busa masa kaho am yake ta subhana ransa ya tashi gashi da rai ya tashi yayi attishawa an ce dai tashi ya attisha yace alhamdulillah ya godewa Allah mala'iku suka faɗi kuma gaba ɗaya su suka gaida annabi adam suka girmama suka suka mai sojara a cikin su akwai limamin mala'iku shine dallis iblisu goga ba shugaban kangararru na duniya na farko da na ƙarshe halakakken shugaban mahallaka shi kawai gaba ɗaya lokacin da aka faɗa aka sojara shi sai ya tsaya ya yi tsayin gwamin jaki ya ce ha shi ba zai yi ba ce jami'an ta haba ina ya zai shi ya faɗi ya yi sojara abin da aka yi shi a gaban shi yana kallo da laka eh da haka wance in dai har sai na bi wance ai yada ya bada zai to tunanin iblis kenan ki in dai har sai ya wada sujada abinda ake da laka sai dai da abin da za a mishi a mishi wallahi yace shi ba zai yi ba da kage ka hawo wannan aqida ta rena wani shi yasa manzo Allah yake cewa girman kai shine mi batarul haqqin gaskiya fasadul malaikatu kulluhum ajma'un malaiku duk gaba ɗaya suka fara suka yi sujada illa iblisa sai dai dallis shine shaitan istakbara sai ya girman kai Allah ce dalilin girman kan da ya bai sujada ba wa kana minal kafirun sai zama daga cikin kafare na farko shine kafirin Allah na farko wanda ya fara ba Allah kafirci a duniya na farko shine iblis wata aqida ce kuma ta sa mai kafirci shine girman kai girman kai rawanin tsiya duk mai girman kai bai shiga aljanna la dukula jannata man kana fi kalbi saqala zarratin min al-kibr kace ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyar shi aka samu kone da kwayar tsara da girman kai Allah ka raba mu da girman kai shikenan sai Allah ya kalli iblis kowa ya girmama annabi adam shi ya ce ya kiya yayi tsayuwar shi ko aka inji barawo hula sai Allah ya ce mishi ya iblis قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال يا إبليس وبنجد تعالى يا كإبليس ما منعك ميك حناك مي حناك أن تسجد أكن كي سجد تجسوا لما خلقت بيدي قابل دنينا حلتا دهنونا kaga Allah yana da hannu go sai dai hannun Allah ba hannu ne irin namu ba me ya hana ka yi sujada ga abin da na halitta shi da hannuna Allahu akbar Allah shi ya halitta annabi Adam da hannunsa Allah ya ce barta wai shin kayi girman kai ne am kunta min al'alin ko kana daga cikin masu dagawa a ban kasa bari ka ji hujjar da ya bai Allah sai ya ce mi qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka san idan mutum yana da ilimi bai aiki da shi sai gan shi ya zama to wani mara basira bai aiki da ilimin shi ba inda aiki da ilimin shi ai idan Allah ya ce i kaza in kai wannan abin Allah ka girmama ko abin da ya ce kai ka girmama Allah ka girmama da ya gada annabi adam da ya girmama Allah amma bai gane ba sai ya ki sai ya ki gaida annabi adam kuma anan yana nuna yare da ubangiji tabaraka wataala sai ya ce ana khairun minhu ya rabu. ai wannan ni na fi shi ne ya zage kuma na fi shi in mai sojar in gaida shi me dalilin ka yace khalaqata ni min nar ni da ka halicce ni ai da wuta kai ne kaji wai Allah yake gaya wa haka wa khalaqatuhu min tin shi kuma ina kallo ka halicce shi da laka ya za ka ce in gaida shi shi yasa suka ce to ya kenan shi iblis baya sha baya sha wuta baya sha ba azaba tunda da wuta aka yi shi kuma amshi azaba da wuta wuta ta ci wuta wani ne ya zo ya tambayi wani malami ya ce to amma shi iblis ai ba zai ji azaba ba zai ji zahin wuta ba ko ya ce mishi ya aka yi kace haka ya ce saboda an ce da wuta aka yi shi ya ce aha ya ce to inda bai ko huskaka da ya bai kwata sai kwance-kwance ya zabge shi da mari ya ce wayo ana ya ce a ya aka yi ya ce kaji zafi da ya ce ya ce yau aka yi ya ce ai tsoka ce da tsoka ko ba haka ba fata jikinka ce huskaka tsoka ce hannun tsoka ne ya aka yi kuma ta azabtu da fatan hannuna ya ba shi amsa ko bai ba shi amsa ba ai kasa akwai amsa irin wanda wanda ba aya ba ke ja ba hadisi ba wani mahaukaci ne yake zuwa gurin karatu kullum ana kore shi wata sai malam ya ce kai ku kyale shi ma ya ji karatu sai ya zo kusan malam ya zauna mahaukaci ne ma kawai wani dan giya ya sha giya yana tangadi sai ya zo ya ce alaga ta malam akwai tambaya aka ce me tambayar ka ya ce wai idan aka ɗauki wani abu aka buga da wani abu sai ka ji wani ƙara ya ce to ƙaran abin da aka buga ne ya yi ƙaran koko wanda aka buga malam yana da aya kan wannan ai ba shi da aya ko malam ya yi shiru sai wanda mahaukacin ya tashi ɗamɗam kamar wuta zai yi sai je kwance-kwance ya samu wani ɗangiyar da mari ya kamsa shi sai ji kake ram kowa sai da ji karan ya ce wai hannuna da ya wannan karan ko fuskarka ce ya ji mahaukaci ba malam ya ce wallahi ya mashi amsa amsa ta yi ko bata yi ba ta yi mana kaga malam bashir da wadda ayar bashir da hadisi kaga mahaukaci ya ba da amsa da malam bashir ita yasa kowa da hagin yana da matsayin shi a wajen Allah rannan an ce a kyale shi kuma ranar ya zama shi ne ke da majalisun shi ya ba da amsar tambayar da malam bashi da ita ya ce kalakatahu ka halice ne da wuta shi kuma ka halice shi da laka sai alamun da wakil suke ce mi ƙala fakhruj minha fa innaka rajim to wannan shine jayayya tsakanin mala'il alama a rabbihi jayayya tsakanin shaidan da ubangijin shi da manzo Allah yake tashi bai zama yana da sani akan wannan ba in ba da Allah ya mishi wahayi ba Allah ya ce mai to shikenan tunda na maka umarni a aljanna ake lokacin kai shedan ya mana tsiya wallahi da dukkan muna aljanna wallahi shine ya janyo mana bala'i har muka hoto daga aljanna muka zo muke shan wuya a duniya Allah ya la'aci shedan Allah ya ce shedan fakhrij minha to yanzu tunda ka zo da jayayya da girman kai aljanna mai girman kai bai zama a cikin ta fita faka rijimin haka fita daga cikin aljanna fa innaka rajim domin kai abin jefewa ne daga rahamar Allah kai korarre ne daga rahamar Allah Allah ya ce mishi wa inna alayka la'nati wa inna alayka la'nati ila yawmiddin bayan an kore shi daga aljanna shi shedan dawa aljanna yake Allah ya ce mai kuma kai ya tabbata a gare ka la'natiya tsinuwa ta har tashin alkiyama ya tabbata kai tsinanne ne ila yawmiddin har tashin alkiyama shi in ka tsine mishi albarka lada za a baka shedan ba saboda tsinanne ne fa inna alayka la'anati ila yawmil tsinuwa ta ta tabbata a gare ka har zuwa tashin alkiyama shikenan sai ta mi qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun kasan shi ma mugu ne da ya gane shi ta hita kare babu gurin karawa sai ta to Allah na yarda da abin da ka faɗa amma abin da nake so amin wata alhurma aka ce wata alhurma kake so yace fa anzurni ila yawmi yub'athun so nake a kale ni ba yunwa ba ishirwa ba gajiya ba barci ba mutuwa har ranar sakamako har ranar tashin alkiyama kaji mai dabara ko shi mutuwar ma kenan so yake a tsallake shi daga ita yau aka tashi kana tashin alkiyama ina mutuwa take shi sa dabara sai ce a jinkirta mai ba tare da ya mutu ba ila yau ba suna har zuwa ranar da za a tayar da kowa da kowa sai Allah ya ce mishi me qala fa innaka minal munzirin qala fa innaka minal munzirin Allah ya ce to je ka kana daga cikin wanda zamu jinkirtawa ba mutuwa amma har yaushe ba ranar tashin alkiyama ba ila yawmil ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci sananne kaga ai an gano shi ko eh mugu da so yayi kawai shi kar a mutu da an tashi kuma shikenan amma ko shi sai ya da mutuwa wallahi shi ma mutuwa zai kullu nafsin zaika duk wani mai rai sai an da mishi mutuwa shine Allah ce fa innaka bil munzirin je ka kana daga cikin wanda zamu saurarawa amma ba zuwa yau mu yi ba sunu ba ila yawmul waqtil ma'lum zuwa wani lokaci wanda yake sananne wani lokaci ne قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين yace ya Allah ina rantsuwa da girmanka da buwayarka tunda ka bani wannan alhurmar da wannan kwanakin da wannan dama ta la'ugu nan adam ina sai na halakar da yayan annabi adam kaf gaba daya sai Allah ya ce mishi sake magana ne قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين mun kare wannan malam إلا عبادك منهم Allah ya ce ka المخلصين sake magana sai ce to illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayinka daga cikin su masu ikhlasi Allah ka samu daga cikin su je gaba malam قال فالحق والحق أقول Allah ya ce to kala fal haq lalle ka san tabbas abinda ka faɗi gaskiya ne wal haq ni ma kuma gaskiya a ƙuri nake faɗi in ji Allah la'amla ana jahannama لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم Allah ya ce la أجمعين wallahi amla ana jahannama zan cika wutar jahannama minka da kai wa mimman tabi'aka da duk waɗanda suke biyayya gare ka minhum daga cikin bayan bayan Allah ɗiyan annabi Adam da aljannu ajma'i daga baki ɗaya sai na cika wuta da ku Da haka قل Allah- ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من Allah ya ce المتقين Annabi sallallahu alaihi wasallam kulka gaya musu ma as'alukum alaihi min ajr ban tambaye ku ku bani wani lada akan isan muku da sakon Allah ba kuma wa ma ana bada mutakallifin ban zama daga cikin wanda Allah ya kallafawa tilas sai na tilasta muku yin imani kun yarda da Allah ko ku kun bauta ma Allah ba sai ya ce me إن هو إلا ذكر in للعالمين huwa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane illa zikirun mai galgadi ne ko kuma shi alqur'ani ba komai bane illa galgadi ne lil alamin ga mutane da aljannu sai Allah ya ce ولتعلمن نبأه بعد wala حين ta'lamun na ba'ahu da sannu za ku san labarin da Allah ya aiko manzon Allah da shi ba da hina a wani zamani na daban Allah ta'ala ya sa mu ji alkhairi Allah ya sa mu samu kyaukyawar hukuma a wajen ubangiji mu abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu da kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya yahe mana Allah sa mu cikin bayinsa da yake